بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau goma ga watan jima'a al-akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba muna cikin suratul ankabut mun kuma tsaya a darasi na biyu za mu tashi darasi na uku za mu koma kan aya ta ashirin da takwas inda mun riga mun fara kisan annabi lut alaihi salatu wassalam za mu doro daga nan aya ta ashirin da takwas muna roƙo ubangiji maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
na'am ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين Mm.
أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين Mm.
قال رب انصفني على القوم المفسدين Allah madaukakin sarki ya gaya mana dangane da sha'anin Annabi Lut alaihi salatu wassalam yace wa lutan ka tuna Annabi Lut alaihi salatu wassalam isqala liqaumihi lokacin da yake wa mutanansa innakum lata'tuna al-fahisha lalle kuna zai kewa al-fahsha ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin duka halittar da Allah ya yi gaba ɗaya duk duniya ba a taɓa samun wanda wanda ya riga ya yi ku a cikin ta ba wato babu wanda ya fara wannan zunubin sama da su su mutanen annabi Lut su suka fara luwadi jinsi ya nemi jinsi namiji ya nemi namiji to sai Allah ya ce a innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabil yanzu ku a rika zai ciwo mazaje ku rika tare hanya kuna tsorata mutane kuna kwace musu kuɗi domin abin da suke kenan taqta'una sabila akwai malaman da suka ce tsayawa ce da makaman kawai tsorata jama'a idan suka tsorata mutum suka zare makami ka tsorata sai su ta dariya wasu kuma suka ce a kwace suke yi kare ka za su su kwace ma abin da yake hannunka tsorata ka su kwace wata atuna bi nadi kumul munkar sannan kuna zuwa da ababen ci a majalisar mun ce annabiyu annabi almuntada yana nufin majalisa gurin zama sai Allah yake fa ma kana jawaba qaumi ko da dai amsar mutanen su bata zanto komai ba bata kasance wani abu face illa an qalu ina bi azabillah da annabi lut alaihi salatu wasalam yayi musu wannan wa'azin kawai amsa da ta tashi wai sai cewa suka yi kazo mana da azabar Allah in kunta min sadi in kana cikin masu gaskiya kamar yadda wayancan kafiran maka kai in kana hadha huwa al-haqq min indika ko fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi'adabin alim in dai gaskiya ka zo da ita abin da kake tsiyawa gaskiya ne to to ai mana ruwan duwa ruwan azaba daga sama me kun ce to kai mana addu'a Allah ya kirye da mu to kuma wannan zai kace in gaskiya kake faɗa in har gaskiya ne to ka zo mana da azabar Allah in kunta min as-sadiqin in ka kasance cikin masu faɗa gaskiya sai yake to yana jin wannan yake kala sai annabi lubu yace rabbi ya ubangiji sai daga cikin adab da ake kawo wa kenan zaka roki Allah kace ya rabbi ka ba ki rububiyya cikakkiya da zan kana duwa duka annabawa suna addu'a zaka ji suna ko dai rabbana ko rabbi ko shi jami'i ko mufrad yana cikin adabu du'a da malamai suka kawo sai ce ya kala ya sai ce rabbi suni ya ubangiji ka taimake ni alal qaumil mufsidin akan mutanen da suke mabarnata su wayannan kenan malam yayi wata magana mai kyau da yake cewa ubangiji yana magana dangane da annabinsa annabi lut alayhi salatu wassalam annahu ankara ala qaumihi su'a sani'ihi yayi inkarin mummunan aikin da suke yi wa ma kanu yaf'alunahu min qabihil a'mal da abin da suke aiwatarwa na munanan ayyuka to sai ke fi itiyani ya mazkuran fil alamin na zai ce wa maza da suke cikin mutane namiji ya nemi namiji dan kana neman mai gaba da wanzuwar dan adam shine tsalluwa domin wanda yake bin namiji dan uwansa baya so dan adam ya ci gaba da wanzuwa domin da za a koma dabi'a ta rika to kowa zai kai domin an daina rayuwa kenan da shine malamin ke cewa matsayin dan adam na farko kenan ne neman jinsi to saboda haka sai yace walam yasbiquhum ila hadhihi ila ahad min bani adam ba taba samun wanda cikin dan adam ya riga yi su akan wannan mummunan aikin ba wa kanu ma hadha yakfuruna billah duk da wannan tabargazar da suke kuma sun kafirce wa Allah sai yace wa yakzibuna rasulahu sannan suna ƙaryata manzansa wa yukhalifuna suna saba mata wai kauna sabila gashi suna kwace a hanya yi kwace a hanya su tsora ta mutane ai yake gona fi dariqin nas yaqtulunahum ma da yake abin da ake nufi suna tsayawa kan hanyoyin mutane su karkace su wa yaquduna amwalahum su kwace musu dukiyoyi to tana Allah yake wata tuna fi nadikumul munkar suna zuwa da ababai a gurin zaman shine ma da yake ga abin da ya fasara yake yab'aluna ma la yaliqu min al-aqwal suna faɗin abubuwan da bai dace ba na maganganu duk maganar da ka sani ta rashin ta'a in ka je majalisar za ka ji ta banda kallon matan mutane a'a har da maganganu na rashin mutunci iri-iri daban-daban suna yi to je ke wani af'al da ayyuka ababen da suke domin a wannan zaman ne mutum zai zauna sai kwance ka zuciyarsa kawai sai zauna haka ana kallon sa tsirara to sai ce um la yusru ba'du ma la ba'din shay'an min zalik duk wannan abubuwan da suke nake gantaka ba ba wanda yake yi wa wani inkari a cikin kowa ya yarda da wannan aiki duk sun yarda kai daga cikin malamai akwai wanda yake cewa ka nuri a tuna ba'duhum ba'dan fil mala'i kai idan luwadin ya motsa a cikin jama'a zai shine wata atuna fi nabi kumul munkar a gurin za su kawai ana kallo wani zai nemi wani shi kenan kawai domin dama ai tun an zauna an yi zaman da baro zaman tsiraici ana kallon tsiraici saboda mu bugunya wato rashin lafiyar zuciyarsu yadda namiji zai ga mace yayi jawa haka ce jawar namiji to shine ma ne yake tabi'a su kenan a cikin jama'a suke neman mutane imam mujahid yace akwai wanda yake cewa kanu ya taraba ya tabara suna wa ya tabahakun idan mutum tuta ta wato shi kawai ya tuwa ke ya ta alalafe ta ce ta kawai ga ta nan ga ta nan kawai zai saka shikenan dabi'a su kenan wannan maganar da na Aisha ita ma ta faɗa ka cewa dabi'a su haka Imamul Qasim sannan kuma akwai wanda yake aya dabi'a su bayan wayancan sai a kawo kowa zai ciwo ta ragu sai ya zama kafi sai a zo a rika hada su karo ai ta dariya dariya yan luwa dake wallahi za ka ga wasu garuruwan ana yi za a dauko rago a rika hada su fada sai a ce wada wannan shekara shi ya tsiri to dariya su je sai Allah ya saka musu kuma ko kuma wa yunatiluna baina biyu mutum yana da zakara shi ma ya koya wa fada ta baki albasa yana koya wa dabi'u kala kala sai a dauko sa hada shi fada shi ma faɗan zakaru shi za ka ji iyayen ba da suna ba kyau zo da haka duk wannan ɗabi'un su ne duk wani abu shi ne malamin suke ce kaga banda injili da suke wa mutane to duk wata ɗabi'a mara kyau suna yi kawai wannan misalai aka baka duk wani abu da ka sani na rashin kirki a majalisar wannan mutanen na annabi lut suna yin ta shi ne Allah yake ba ma kana jawaba qaumi bayan an gama wannan ba wata amsa da mutanen da suka bashi illa an kalu kina bi azabillah ba ya ga mai mutuwa in yake ce ka ba ka zo mana da azabar Allah in kunta min as-sadiqin in kana cikin masu gaskiya mala yake wa hadha min kufrihim wa istihza'ihim wannan yana daga cikin kafircin su da kuma injili irin nasu wa inadihim da taurin kansu wa li hadha istansara alayhi nabiyullah fa qala idza annabu Allah ya nemi agaji gurin Allah yake rabbil sunni ala alqawmil mubtilin Allah ta agaza mu akan waɗannan maballatan mutanen tunda ba ta ji to bari ya kai karar su gurin Allah sai Allah yake ne kuma ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا آمين قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين Allah ya ce walamma ja'at rusuluna yayin da ɗan aikin mu suka zo walamma ja'at rusuluna ibrahima bil bushra yayin da ɗan aikin mu suka je wa suka je wa annabi ibrahim alayhi salatu wasalam da bishara qalu sai suka ce inna muhliku ali hadhihi al qarya za mu je mu rusa za mu halakar da mutanen wannan garin wannan alƙaryar shine garin sadum garin kun ga mun ja faɗa cewa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam da annabi lutu lokaci guda suka yi daidai kowa garin sa daban kowa garin sa daban to saboda haka annabi mala'ikun da Allah ya turo kafin su je gurin annabi lutu sai suka yada zango gurin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam suka kai ma ziyara shine walamma ja'at rusuluna ibrahim bil bukra yayin da yan aikin mu rusuluna bi ma'ana al mala'ika mala'ikun da aka aika suka zo wato shi za a dawa daga cikin ayyukan mala'iku ina musu fara'un lahi ko ila rusuli cewa jakadin Allah ne zuwa ga manzo su ambassadors ne na Allah mala'iku daga cikin ayyukan to sai Allah ya aika su zuwa ga annabi Lut amma dai sai ya da zango gurin Abul Anbiya shine Ibrahim Khalilur Rahman duka dai a gurin sa suka yi ma albishir albishir nabi ya dade yana neman haihuwa ko to sai da aka fare ma albishir qalu zikati inna muliku ali hadhihi alqarya za mu halakar da wa'annan wato mutanen garin nan shine mutanen Sadum sunan garin kenan Bisad inna ahliha kanu zalimin suka ce kaga in garin nan azalimai ne annabi Lut na annabi Ibrahim na ji haka sai ce inna fiha luqa ai a cikin garin akwai Lut akwai annabi Lut za a halakar da su gaba ɗaya shi kuma mutumin kirki ne bawan Allah annabin Allah kalu sai suka ce nahnu a'lamu biman fiha mun fi da sanin waye a cikin garin har yanzu ba annabi Ibrahim bai san zuwa yi ba shi za a ke magana akan cewa mawaka ne kawai suka rike ta karatu amma cewa annaba ba san gaibu ba ba rage musu daraja ba domin sanin gaibu na Allah ne inda a ce annabi Lutu alaihi salatu ko annaba sun san gaibu ya zai fara wani tambaya za mu zo mu ji nan gaba ma har wani wato ta goma shi da zai yi kuma wato ya fara tunanin wani abu ba rage cewa annaba ba zan gaibu ba bai rage musu daraja ko ɗaya ba don gaibu Allah kadai ake danganawa to kaga anan sai suka ce mun fika sanin wake cikin wannan garin lan yunjiyannahu la mu tsiratar da shi wa ahlihi shi da iyalansa na ka ce iyalansa ba ana nufin ƴaƴan cikinsa kadai ba har duk wanda suka bi iyalansa ne in lamra'atahu amma ban da matarsa ina ke cewa mata annabi lut da mata annabi nuhu wa'ila da wahila suna kawo wa tarihi cewa ita wancan wa'ila sunan da mata annabi lut wahila kuma mata annabi nuhu alaihi salatu wasalam domin kaga dukkan su ai an halakar da su Allah madaukakin sarki yace daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'atu nuhin wa imra'atu lut kana ta tahta abdaini من عبادنا صالحين فيه فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار ما ذاكين ان وجن ما تن annaba ne amma wuta za a kai to sai Allah ya ce in lamra'aka banda matarsa kanat min al-gadidin ai kanat min al-halikin tana cikin waɗanda za a halakar amma duk sauran iyalansa da wanda suka yi su ba halakar da su ba to malai magana alai ke cewa lokacin da annabi lut alaihi salatu wassalam ya nemi agaji a gurin Allah madaukakin sarki to ba azallahu li nusrati bi malaikatan sai Allah ya turo malaiku dan su taimaka masa famaru ala ibrahim sai suka wuce ta garin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam fi hayati abyadin a cikin sufa ta baki faja'ahum bima yanbazi lil-bay yana ganin su sai zai kawo musu ta goma shi faja'a bi ajlin samin nan da nayi za a tsoro ki raƙumi a musammaraki aka gaje shi aka irin babu cudin da aka kawo musu kaga wannan shi yake nuna cewa Annabi Ibrahim bai san su ba domin da ya san su ya san mala'iku la ya'kuluna wa la yaquluna wa la yatagawwaduna ko la ya'kulu wa la ya'suna Allah ba amara ba sa ci ba sa sha la ya'kuluna wa la yashrabu wa la yatagawwaduna wa la yaquluna ba sa bayan gida kuma ba sa bawani nan da ne zai kawo musu dan baraki ga sacce ya aji sai ga ko kallon sa ba ba to wannan abin shi ya jefa wa annabi Ibrahim tsoro wannan wani irin mutane ne saboda sun zo a sufar samari kyawawa kyawawan samari a haka suka to shine ma da yace da suka zo yayin musu goma ta arziki falamma ra'a annahu la himmata lahum ila ila ta'am da yaga sun kitin wannan abincin da kirawo sai ya sa wa kansa alamar tambaya sai tsoro ya kama shi eh wa shari'u yu'alisunahu wa yubashshirunahu bi wujudil waladin salih da suka ga ya tsorata sai suka fara ba albijin cewa za ka samu ɗa ya daɗe yayo ba cewa mu ne ba albijin cewa wa basharu bi gulamin halim ko suka yi ba albijin cewa za mu za ka samu ɗa ko shakka babu saboda haka min imra'ati isara wannan mace ta ga saratu za ta yi wa kanat hadira lokacin da suka zo yana nan kamar da mun biya a suratul hijri da suratul hud ko da take cewa qalat ya wailata alidu ana azizun wa hada ba'li shaykha a lokacin tana jin wannan jira ta mai da barkani suka ce ata'ajabina min amri llahi kina mamaki al'amarin ubangiji ne ina ruwan Allah to saboda haka nan da nan sai mamaki kamata ka daba bayani kamar da bayanin ya gabata to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wa akhbaru bi annahum arsalu ko urtilu li halaki qaumi lut suka ce ka kwantar da hankalinka an turo mu ne dan mahalakar da mutanen annabi lut alaihi salatu wassalam akaza yuqadi aw yudadiu la'allahum yunzarun la'alla allah an yahdihum nan da sai ya rika bada hanzari yana jan hankalin cewa ku kare su wata kila za su zuwa gunnan ba saboda tausayi annabawa ku ga bace da takardar shi amma yanzu yana nema musu alfarma wata kila a cike bai da yi musu wa'azi za su dauka to shine nan da nan suka ce inna muliku ali hadhihi alqarya kaga wayannan mutanen da kake ta magana akan su halakar da su zami gaba daya to shi kuma zai ce ai akwai annabi lutsa a ciki shi gane cewa yanzu ba ya gane mala'iku ne sai suka ce mun fika sanin wato waɗanda suke cikin wayannan garin kawai abin da aka aiko mu yanzu shine malakar da garin gaba daya shine lalunajiyannahu wa alahu illa mar'atuhu shi da kake magana akan sa zamu tsiratar da shi da iyalansa da banda matarsa amma domin ita kayan min al-gadiri na tana cikin halakaku sai Allah ya ce ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين Allah ya ce walamma ja'at rusuluna lutan to kage yanzu sun gawa da Annabi Ibrahim yayin da ƴan aikin mu suka tafi gurin Annabi Lut alaihi salatu wa salam yayin da suka tafi wannan gurin wato suna zuwa gurin sa yana ganin sa a matsayin baki sai a je kiran sa ya baki irin su ya ɓaci wa za ka biyi musar'an ya shiga damuwa saboda zuwan su kaga shi ma bai gane zuwa yi ba yana ganin tun da baki sun zo daga wani gari kawai irin su ya ɓaci nan da nan sai shiga damuwa shi ne wa za ka biyi musar'an to sun gane yanayin da yake ciki wato wa kalu la ta hau sai suka ce kada ka tsorata wala ta hazan kar ka shiga damuwa kuma inna munajjuka mu da muka zo nan mun zo ne mu tsiratar da kai wa ahlaka da iyalanka in lamra'ataka amma banda matarka kanat min al-ghazibin tana cikin waɗanda za a halaka a cikin garin nan to me ya faru إنا منذرون على أهل هذه القرية رجدا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون Allah madaukakin sarki yace inna munziluna suka cewa annabi Lut cewa mu za mu sauka ne ala ahli hadhihi alqarya ga mutanen waɗannan alƙarya za mu jira musu za mu jira musu wato rigizan za mu saukan musu da wata tsawa da azaba yana sama'i daga sama bima kanu yabtukuna saboda fasikancin da suke yi ne fasikanci ne fita daga yiwa Allah biyayya to za mu saukar musu da azaba shine Allah ya faɗa a suratul hud waja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mamdud musawwamatan inda rabbi sai ce wa ma hiya min az-zalimin bi ba'i wane mutum to Allah mun kucin sarki ce je da muka daga garin aka sa mala'ika jibril ya tsibi garin gaba daya sai da zai zanto mala'ikun sama ta daya suna biyo kirkirar kajin garin su sai aka ce ajiya su kawai garin gaba ɗaya komo upside down sannan bayan sun biyo an sun taho sai aka rika bin su da duwatsun jahannama yana jiran musu kowanne sai ya biya same shi yamar alama to abin da zai baka tsoro kana fahimtar qur'ani da Allah yake wa ma hiya min az-zalimin bi ba'id abin da ne wa'annan mutanen ba bai ne ga kowanne irin azzalimi ba dan duk zalunci ka ba kai wayannan mutanen ba to Allah yana tuna ma cewa wannan abin da ya musu ba kowa zai iya wa shine wa mahiya min az-zalimin bi ba'i kuma ku auna ku gani za ku ga ɗabi'ar in dai mutum ya dau ɗabi'a ta luwadi ɗabi'ar luwadi wallahi idan bai samu wannan rijizar min as-sama'i idan ba ku za ku kafin ya bar duniya sai ya wulakanta wani za ka ganye tashi kafin ya mutu wata irin cuta za ta kama shi cutar da za a yi kafa ba Allah ba za a iya magani ta ba a haka zai mutu akwai wanda ake samu kafin su mutu sai gaban su ya fara wari ya rufe banda horo da Allah ya ce ya mutu cewa wanda yanayin da aka yi wa kalluwa da shi aka ce a ci gaba da yi na hawa sama shi aka ce a dubi duk azabar da ta fi muni ita alƙali zai yanke kawai yana da wuce amma dai abin da ake so ya zanto karfe kisa ne saboda haka alƙali yanzu yana da dama aka kawo duwa da yanke mar hukunci duk azabar da ta bi muni yayi domin abin da annabi yake kawai faqtilu al-ba'ida wal maf'ula lahu qubihi saboda haka wanda ku kai ku kaje wanda yayi da wanda aka yi da shi shine ka'idar luwadi shi ne wasu suka ce za a samu gurbi ko ina tsawo a kwatanta yadda aka yi mutane na annabi lut sai a wurgo shi daga nan sannan a samu gurbi ko ina zurfi ya zurma ta abin da katon dutse misali kamar a ce daga gidan murtala sai a samu rami rijiya wadda ta kafe gaba dubu da ake cewa an duba hauji in aka wurga shi daga nan ya taho to sai a samu gungume manfa ƙato a ta wurgawa kawai a ciki a yi ciko ba ma buƙatar gawansa kawai a kyale wani kuma yake ba wannan za a yi ba a kawai a duba wuta za ba ce mai muni kawai a yi mara shi ke nan ƙarshe dai ana so ya mutu amma da muguwar azaba to shi ne sakamakon ɗan duwar domin gaba yake da wato ci gaban ɗan adam gaba ɗaya ya kamata a yi man wannan azaba ya kamata to shine Allah madaukakin sarki yake to bima kanu wa laqad taraknaha wa laqad tarakna minha aya hakika mun bar aya a cikin wannan garin shine wala suka ce har yanzu har yanzu mutum ya tashi wucewa zai bi zai wuce ta garin mutanen wannan saduk din har yanzu akwai alama domin da adawa da samudawa wato ai an bar wasu alamu da ake so haka kamar da aka wani ga Firauna ga wanda zai wuce ga tarihi dan ya gane cewa wannan garin ko sun taba zama ga abin da Allah ya ne wasu ka ce alamar ayatan din shine ruwan garin gaba ɗaya dai da lalace ya zama golden wasu ka ce a ƙasar garin ce har yanzu ka je wucewa za ga ba ta karɓar shuka ta lalace saboda ruwan azaba da aka yi shine aya ba zama a garin irin wannan garuruwan da ba ta aka in ka je wucewa ka wuce kana neman tsari kar ba ka tsaya wasu tsaya su dau hoto shashanci ne za go suna tsaya a hotuna irin garin da Allah ya halakar da mutane ba a tsaya a hoto a gurin in ka zo kace ka je wa zai ki yadda sai dai inda ma makareci ne kai yawa za a yi kana magana a ce yayi kwai to in ka san irin wannan ne to amma idan dai mutum ba makareci bane idan ya ce ya tsaya gurin kaza za a yadda garin da Allah ya ce kar ku wuce ba sai kuna neman tsari da garin amma ka tsaya kai hoto dalili bane to saboda haka Allah madaukakin sarki yace to mun bar aya bayyinatan wadda take mabayyini mabayyaniya amma gawa ni kaumin ya akilu daga ba ta hankali din mai hankali yana so ya hararo wannan yadda Allah ya yi da mutanen annabi Lut to idan ya dau wannan dabi'an shi ma yake yayi kansa bi zan irin musibar da Allah zai jarrabe shi da ita ba to shine abin da Allah yake sai Allah yake ne aya ta gaba وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
وبعد أن تقع من الإنسان النبي لوط عليه الصلاة والسلام شوفوا هكذا كان النبي شعيب wanda muna ta kakkaba kisoshin su daban-daban Allah yake wa ila madiyana to kuma wato katina labarin annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam da aka tura madiyan mun yi jazuratul kasar da muka wuce walamma warada ma a madiyana yawa to Allah yake wa ila madiyana akahu shu'aiban mun tura wa mutanen madiyan dan uwansa annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam shi ma da yake faƙala da yake ya kaumi ya ku mutane na ko abudullah ku bauta wa Allah warjul yawmal akhir ku ji tsoron ranar lahira ai waqtul yawmal akhir ku kiyaye ranar lahira domin akwai ta wala ta'asu fil ardi mufsidin kar ku kasance masu yin barna a ban kasa abin da ya ga hankalin su kenan malaka yubiru ta'ala da abdihi wa rasulihi shu'aib alayhi salatu wa salam Allah ya ci gaba da bada labarin mutane wato bawansa kuma annabinsa annabi shu'aib annahu anzara qaumahu ala ali madyan anzara qaumahu ala madyan cewa yayi wa mutanansa mutanen madyan inzari shine gargadi fa amarahum bi ibadati llahi wahdahu la sharika la dai shi ma abin da yake musu ku bauta wa Allah shi kadai da ba haka Allah ya gaya mana a suratul nahl wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani abudullah wa tanibu tagu kowace wato al'umma mun tura mata manzo kuma kowace idan yazo yana cewa ku bauta wa Allah shi kadai ku kiyayi dagutu kullu ma ya'budu min dunillahi fa huwa dagut duk abin da za a bauta wa ba Allah wai shine dagutu to shi ma da yazo abin da yake kenan to yayi gargadi ga mutanansa wa ayyakabu ba'dallahi wa nikmati cewa su kiyayi azabar Allah da nikimarsa shine azabarsa wato narkonsa shine yake ya qaumi abudullah warjil yawmal akhir ya ku mutane na ku kiyayi Allah in ku bauta wa Allah kuma ku rika jin tsoron ranar lahira kaga ai can a suratul mumtana cewa ne man kana yarjullah wal yawmal akhir haka ma ya faɗa a cikin suratul azab liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera wanda kaga yana tsoron Allah yana tsoron lahira yana yin haka ne ga wanda yake wato kiyayar Allah madaukakin sarki kuma yake kaunar Allah da manzonsa to shi Allah madaukakin sarki yake kada ku barna a bakata fakan da bu amma ba shi abin da aka umarce su ba ko da dai sai suka karya daji ba aka zahu mun rajfa sai tsawa ta damke su eh ba aka zahu mun rajfa sai tsawa ta damke su fa asbahu fi darihim ko fi diyarihim a wata wato kira'ar a wata ayar kai fa aka zahu mun maimakon fa aka zahu fa aka da humul rajfa na kuma fa aka da humul rajfa fa asbahu fi darihim a wata ayar fa asbahu fi diyarihim jafir duka nan do a cikin gidajen su jafir ne suna gurbani eh sun yi da gaba daya eh da wannan tsawar ta zo ta kama su da ta tashi kaje su sai ka je ka ga mutum kawai a gurbani ya yi da amma ya mutu kana tunkuri jira ga cikin sa ba komai wuta ta cinye cikin duka to haka abin da Allah madaukakin sarki dama sai da aka yi musu wani cewa da mata ufi diyarikum tarakata ayyami ku zauna a gidan kowa da abin da yake da shi ya cinye a kwana uku in kana da kajin gidan gona guda dubu to ka cinye za a kwana uku idan jamini da kai cinye an dai baka notice kawai kwana uku shine iya kwanakin da zaka yi to sai Allah madaukakin sarki yace suna gurbana a wannan lokacin aka halakar da su to shi ma an taba mana yanzu to bayan wannan da ba ka san labarin sa baya cewa mutane ne masu girman kai masu tauye mudu to a tunanin ka san wannan labarin kawai a ƙara tuno ma yanzu sai ka fi tune shi kenan ka ƙara tuno abin da aka yi ma a baya to sannan za a tafi gurin annabi na gaba shine annabi wato annabi hudu ko na ba annabi salihu samudawa sai Allah ya wato adawa da samudawa annabi salihu da annabi hudu sai Allah ya ce وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين بل يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة الذي بعد الأباري دجل دوانا الأمة من كريتاوى وانا الأمة والتي كريتاوى to shi ne yake wato mai rusul mai karya da manzanni kai fa abada hum Allah zai bayani ya aka yi batar da su shi ne abada hum ya aka yi batar da su wata nawa'a bi azabihim da yadda Allah ya nau'anta azabun wa qadahum bil intiqami minhum kana Allah madaukakin sarki kuma ya rike su da azaba ya rike su da azaba kun san dawa malaman tauhidi suna cewa Allah ya fi kowa ruku ya faɗa yake wallahu azizun dun tikam idan kai wa Allah abu baya mantawa sai dai tuba kai Allah nam inna aklahu alimun jadid haka yake kaga sannan kuma jamkar Allah wato mai radadi ce mai tsananin gaske to kaga abin da yake kenan shi za can gurin yake gadirul zambi wa qadirul tawbi dukkan kaga waje yake ne wane mutum wane mutum sai ce ma mai tsananin ukuba ne to haka wannan kallon ya kamata ka rike wa Allah shi sa imamu Jabiri ya zo ya gaya ma cewa ɗabi'ar annabawa tsakanin tsoro da kauna su ko da yaushe kullum haka Allah ya faɗa a suratul anbiya wa yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu lana annabawa da suka san Allah duk wanda kaga ya zo ya saki jiki cewa ba komai zai yi duk abin da zai ba komai kamar in ka ɗauki murji'a a gurin murji'a ka je kai komai ba komai bane abin da ba hujja yake ba to in dai kai kalmar shahada duk abin da zaka yi wa Allah ba abin da zai ba wannan shine akidar su kuma kawani suka ce in kai zabo guda ɗaya ka shiga uku ko ka tuba Allah ba zai karba ba shi sa gaba ɗaya da addini ya zo musulunci ya zo duk sai ya rusa su yace duk wayannan aqidin ba su da kyau aqidar annaba shi ne bayanin sauki wa raja da a gurin kawai in ka taba ƙarya to zuwa wa'azin nan ma bai da amfani ka koma ka ci gaba kawai yawa kaga wannan ai a gurin kawai kowa dan wuta ne kowa su kuma murjiya suka ce kace in dai kai kalmar shahada ai imanin ka yana nan jami'i ne baya karuwa la yazidu wala yanqus baya da duwa baya raguwa to gaba ɗaya addini bai da isa can wato can a gaba ta 60 ko 61 malam mai dawiya yake cewa wal amnu wal wal iyas yanqu yanqulani an millati islam da sakalkan cewa da yake kauna gaba ɗaya an dauke shi daga tsarin musulunci ba tsarin musulunci ba duka mutum ya zo ya sakankanci yace ai ba komai ai komai ba komai bane ba musulunci bane dan ya taba sako yace Allah zai ba gafara wai ba ba musulunci bane duk saban kankatu Allah zai karba shi ta kaga shafi a farkon mukaddima da yaro salin cewa sai ka baiti la ta'tun rawhi wal ya'tun al kafara ولا تأمنوا من مكره والآمنون الفجر ما بين خوف ورجاء تكون نفس بررة la ta yi asumin rauni ya ce kafin yanke kauna daga rahabar Allah haka shi ma ya faɗa a cikin alkur'ani innahu la ya'tumu ruhi llahi illa alqaumul kafirun ba ne yanke kauna daga rahabar Allah sai kafirai sai ce ma wal aminuna al-kafara wal ya'isuna al-kafara ma sai yanke kauna gaba ɗaya Allah ba zai gafara ba kafirai ne sai ce wala ta'minu min makrihi kar ka amince wa makircin Allah shine dabarar ubangiji wal aminun al fajr fajirai ne masu amintuwa da dabara ta Allah cewa yana rahama kawai ka ce ai mai rahama ne ka koma ka kwanta kai tafiya yake ma bai na kaufin waraja tsakanin tsoro da kauna ta kunu nafsin barara haka ake so mumini ya zama sai sai zama su karan turai ne wanda yake kubutacce duk wanda ya zama haka to kubutaccen rai ne shi wanda bai zama haka ba ko ya shiga uku to shine ya ci gaba da gaya mana ana yake cewa Allah madaukakin sarki yana bayani cewa wa'adan wa samuda da adawa da samudawa to ku tuna adawa mutanen annabi hud wa samuda da kuma mutanen annabi salihu wa qad tabayyana lakum min masakinihim Allah ya muku bayanin guraren zaman su guraren zaman su wanda muka faɗa yanzu in kana bibiyar da zaman Haruna ya haya a bangaren tarihi za ga hotuna yake sakawa yana saka cewa ga gurin su mutanen adawa ga irin guraren su har irin wannan duwatsun da ake magana cewa ga hannu suke sassakewa da hannu shi sa duk in karfi kake takama da shi ba kai su ba da Allah yake wa samudan ladina jabu sakra da hannu ba zuwa za a nemo civil injiniya ba ko architecture ya zana a da an dauko da mutum ya ga dutse yana so ya gida ko hannu zai ga sai fidda daki yayi dani table komai da hannu haka zai rika sassa kai yanzu sai an yi kwana da kwana shi da hannu kai da jin samu da ka san ba karamin mutum bane to ko me kace kake takama da shi Allah ya halakar da mutanen da sun fita kuɗi ne karfi ne lafiya duka idan ake ta baka labaran su domin kai dau nazari to shine Allah yake yayi muku bayanin wuraren zaman su iya kallon gidan a hoto kawai in ka kalli gidan samu da kai ka san cewa akwai Allah domin ubangijin da ya halakar da wayannan yana nan eh yana da abada kada inna rabbaka labil mirsad wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahu Allah yake ku duba yadda shaytanu suka rika kawata musu ayyukan suka kawata musu ayyukan fasaddahu ma'ani sabil suka toke suka hana su bin hanya madaidaiciya wa kanu mustabqirin alhali suna gani suna lura sun sani gafari gabaki amma ka shiga baki kana ji kana gani sai Allah yake ni wa qarun wa fir'aun wa haman wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin kaga su wayannan da muka yi magana malamai suka ce su wato mutanen annabi hud alayhi salatu wasalam suna zaune ne a wato wasu kwararruka wanda gari ne cikin duwatsu shine a haka a wannan gurin suke zaune wato kuma kusa da garin da ake kira Hadramaut a can Yaman anan suka zauna shi za duk wanda Allah ya sa ya je Yaman din za a nuna ba gurin su kuwa mutanen Annabi Salihu alaihi salatu wasalam sun zauna a can Hijri kusa da Wadil Qura kusa da Wadil Qura haka malamin suka ce wato wannan guraren shi sa laraba ya duka samu balarabi sosai kuna yi da shi za ga zai yadda zai rika baka labarin irin wani musamman balaraban yaman zai baka labarin wato wayannan guraren dalla dalla domin su sun riga sun san gurin sun karanta kuma sun yi excursion sosai a guraren to shine Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa wa qaruna ba iya ada da samu da ake so ka tuna ba duk ce gantakar da za ka yi ka tuno karuna ba baya ka dan muka wuce wanda karuna biloniya ne me kudin gaske me kudin gaske da wannan lokacin shi ake magana kawai ko fir'auna da wanda ya bigi yadda yake ji Allah ne to ka tuna fir'auna wai ana so Allah yana baka misalin nan ne wanda duke ga takar da zaka yi baka kai wayannan ba fa to ana ga ya ba yayyanka iyayenka shine kawai ake ce ka tuno wayannan yanzu ba za ku ga a duniyance a duniyance ma aka tashi mutum ya tashi a wafi ka kai barau kallon shi ne misali kai da za ka yi duk da cewa an gaya mana wani alkhairi da ya taba ya Allah ya masa rahama Allah ya zai maka kurakuran za cewa akwai lokacin da irin motocin da suke suke yawo suna daukan gawa wata rana daga cikin irin kuzan akwai kofar yamma akwai kudu akwai arewa aka ji aka sami wanda daga cikin ko masu gari ne a lokacin aka ce mota ta tsaya ba ta haya ta lalace sai kaza duk motoci sun tsaya sai wannan bawa Allah yake shi ne gari a lokacin aka ce da shi hakimi kai aka ce da shi yanzu ya za a yi ce to sai ku je ku je yadda za ku yi dama wanda yake ɗaukar nauyin motar ya mutu yace kuma sanda yana da rayuwa ya kara ga ya kowa yace amma tun da ya mutu yanzu zan ga ya muku aka ce yace barau kallon shege shi ya ɗaukar nauyin motocin duka bare kuwa yace wallahi dukkan motocin da kuke gani ana kai gawa yana wannan tsiyar da kuke kallo yace duk ya ɗaukar ku dauka ba kowa zuwa masallaci kun hada to shi din da ya gaji nan ina ruwan Allah shi ne ya dau nauyi gaba ɗaya sai bayan ya mutu aka faɗa yake kuma yana da rai shekar a gaya kowa ba hakimin shi yake faɗa wannan kalma yake wallahi bayan wasu motocin da shi ya siya sannan ya dau nauyin su duk lokacin da ba kuɗin bai shi yake wayarwa ba ne mutum wanda ana baka labarin da zaka abubuwa nake gantaka iri iri amma ina ruwan Allah don shi ne yake Allah madaukakin sarki yake to ku tuna karuna ma da Firauna wa habana da wazirin nasa habana wa laqad ja'ahu Musa bil bayyinat dan Allah ka annabi mu zai kuma zuba duk wayannan mugayen guda uku shi kuma gaba ɗaya a tare da su ya zauna da karuna da hamana da fir'auna a lokaci kowanne ɗaya zama kansa yake ba amma shi za ake magana cewa wai tsakanin annabi isa da annabi musa waye fi jan wahala ka karanta qur'ani da kyau baka gani ai ko shakka babu annabi musa ya fi jan wahala baka ga sunayensa ya fi yawa ba ma yadda ake yawan mai mai tashi ya fi jan wahala malamai suna tattauna wannan wajewa waye fi jan wahala tsakanin saboda kalmomin da kowa ya faɗa ya kauni bima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum wai wannan kalmar da annabi Isa ya faɗa ake ganin cewa wai ya sha wahala zuwa da koma kalmomin annabi Musa ji ma kaji kaji irin abin da su wallahi ya karu da kawai ya isa ya isa ai faɗan karfi to amma ga karu daga hama daga firauna wanda shi cewa ya Allah ne shi ya rika tattaro garuruwa yana da sunna a garuruwa kala kala duka fa a lokaci guda yi da wannan da wannan da wannan to shi ne Allah madaukakin sarki yace annabi Musa ya zo musu da hujjoji amma fa takbaru fil ardi suka yi girman kai a ban kaza shine bakarul haqqi wa gamdun nas in gaskiya da rai da mutane shine girman kai Allah madaukakin sarki yace wa ma kanu sabiqin eh ba su kasance marigaya ba in ba kasance sun riga duk da abin da suka yi ba sun rigaye Allah madaukakin sarki ba a ce sun gudu Allah yana neman sa a cikin misra a ce duk ba ta to sai Allah ya ji ba za ka ji abin da ya faru da su kuma na فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون wato sai Allah ya ce fa kullun duka wayannan da muka lissafa muku ko ku dauka din estate a hanna bi zambi mun danke shi da zunuban su kowa mun kama shi da zunubin sa dukan su shine ai kana da uqubatuhu bima yunasibu amma ta uquba da wanda ta dace ne aljaza'u min jinsil amal ya kai mu duka shine fa kullun a hanna bi zambi sai Allah ya ce fa minhu to bar ab ta kowa su dake dake daga cikin su akwai wanda man arsalna alaihi hasiban akwai wanda mun aiko masa da wato tsawa shine hasiban mun aiko masa da tsawa daga cikin su akwai wanda aka muka yi musu sai malai yake ai wa hum aad shine adawa wa zalika annahum qalu man ashaddu minna quwwa wasu kuma kace hasiban ai guguwa Allah bai ku cikin sarki yayi ko musu da ita guguwa ai kaga malaman tarihi suna ba da tarihi cewa da suka ga iska ta zo da yake kama kama cewa yadda suke karfafan nan bari su kama wannan ya shigar da hannunsa nan aka tsaya iska ta rika cire musu kai in ta cire kai kuma sai ta daga mutum ta wurga shi haka yadda kaga tana jujjuya leda sai ta yi haka sai ta naka shi da kasa gaba ɗaya tarwatsi to shine Allah madaukakin sarki yace to kaga wayannan shine ma da yake fada'atu muriyun sarsarin barida sai aka turo musu da iska wanda take bakarari da iska mai sanyi irin na jaura eh shadidatul bardi ai kaga cewa sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin usuba fatara alqawma fiha sar'ata annahum a'jaz nakhlin awiya abinda ta rike musu sai mai da fiye da kasan kutuskiri wanda ba komai a cikin sa kutuskiri irin na dabini wanda ba komai a cikin sa yashine wa minhum man arsalna alayhi hasiban ai ta'milu alayhi mahsaba'u al-ardi wato haka kasar da rika diban tana wurin ulula su sama shine dan Allah madaukakin sarki yake ga wa ka annahu ma'adazu nakhlin munqai eh wa minhum man akhadathu sayha daga cikin su akwai wanda kuma shi wato tsawa ce ta zo ta kama can iska nan kuma tsawa malai yake wa hum samud shine samudawa qamat alaihim alhujja an kaba musu hujjoji an kaba musu dalilai daga cikin abubuwan da ya kamata su yi musamman taguwa da Allah madaukakin sarki ya fito musu da ita wanda aka fitar da ita daga cikin dutse ya haihu domin abin da suka nema kenan dutse ya haihu amma suka ci amanna masalu ba ta alu sawa abi sawa bi sawa irin abin da suka roki Allah madaukakin sarki ku ta kai musu sakamako domin dutse kuka nemi a haihu ya haihu kuka ci yanda ku ta Allah madaukakin sarki yanzu ya musu tsawa sakamakon wancan taurin kan da suka yi da kuma sabawa annabin Allah da al'ada Allah ya aiko suka yi to sai aka aiko musu da wannan sai yi wa minhum faja'atuhum sayhatin sai tsawa ta zo musu ta da muke shi gaba daya wa minhum man kasabna bi al-arda daga cikin zako wanda kasa ce ta da ta da muke kasa wa huwa qarun shine qaruna alladhi daga wa baza wa tuhini wanda girman kai yayi zalunci wa akan rabbal a'la sanne ya saba wa ubangiji madaukaki wa majadil ardi marahan ya rika tafiya a banka da yana takama wa fari'a wa mariha wa taha bi nafsi eh yana jijji da kansa yana tafiya yana wato buhura hanji yaji Allah madaukakin sarki yake to shine shine wanda annabi ya ce wala fa huwa yatajaljalu biha ila yawmil qiyamah yana cikin kada yana ta tafiya har kiyama ta kai a yanzu magana da muke karu ne yana tafiya kasa wanda yana buƙatar hankali hankalinka ake buƙata ya yadda ko ko kawai yadda hankalinka ake so ya auna ko kawai so ake ka yadda kawai yadda ake so yawa saboda haka ba mai wani buƙatar hankali ka yadda kawai to sai Allah yake wayannan mutanen wa minhum man agraqra daga cikin su akwai waɗanda kuma halakar da zuwa to dimmiyar da su muke kamar wa Fir'auna kaga can gurin da aka lissafo Qaruna da Habana da Samud da Ad kowanne ya bada misalin sa kan to waje wanda aka dimmiyar kuma shine Fir'auna dawa da mutanansa da kuma wa da mutanansa kawai da mutanansa ko kewa kuma a misalan waɗanda Allah ya dimmiyar a ruwa shine mutanen na buluhu ko fa fatahna abwaaba as-samaa'i bima'in munhadir kuma ruwa ne ai ruwa ne dan kuma wajawaz nabi bani isra'ila al-bahra ko yawa Allah hasai da yake ata ila adraka hulgaruku qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi bani isra'ila wa ana min al-muslimin kaga shi ma fir'auna kenan ya fada layin wadanda aka dindiyar shi Allah madaukakin sarki yake wa ma kana Allahu yuzlimahu ko da dai Allah bai zalunce shi ba bi ma fa'ala bihi sai abin da ya mutu walakin kanu anfusahum yuzlimun kadai sun kasance suna zaluntar kawukan su ne sai Allah yake masalul ladina taqadu min dunillahi awliya akamatalil ankabut taqadat baita وإن أوهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه
نعم وهو العزيز الحكيم علمت وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون
Allah madaukakin sarki yace matsalin ladina takazu min dunillahi awliya misalin waɗanda suke rikon koma bayan Allah madaukakin sarki a matsayin wato majibin talamari waɗanda za su jibinci lamarin su ba Allah ba sai Allah yake kamar sani da ankabu misalin su kamar misalin giza-giza ne ittakhadha baytan wanda ya riki gida kwatan kwafin su wanda zai riki wani Allah ya san ba zai makomai ba to kamar giza-giza ne da yake rufin gida a matsayin wato da yake yin yake saka ya dauke ta a matsayin gida wa inna awhanal buyuti hakika mafi raunin gida a cikin gidaje da Allah ya so ya sarrafawa dukkan halitta har dabbobi da tsuntsaye da da da kwari babu gida mafi rauni labaitul ankabuti fiye da gidan gizo-gizo yanzu gidan zanzaro in babba ma sai ya dau abu ya bubbuga zai fallaye gidan zanzaro amma gidan gizo gizo zai ce kada yana yi jariri za a yi baya yanzu ka ajiye shi a gurin sai rusa to kaga a ke wannan gidan ba zai wani amfani ba kenan gidan zanzaro da saboda karfinsa da danko da yawunsa da yake hadawa sai ga yayi kamar suminti wata kila kafin a rusa shi ko kafin ruwa ya zo ya taba shi za a dau lokaci amma na gizo gizo ko ya haka ruwa zai rusa shi ko ya kankantar abu yake zai rusa shi to ba gida mafi rauni to yadda gizo gizo ya san wannan gidan ba zai amfani da shi komai ba to haka shi ma wanda ya rike ko ba bayan Allah ya san cewa fa wanda ya rika din nan ba zai iya ma komai ba kamar da gidan gizo gizo ba zai iya wa gizo gizo komai ba ya sani ba wai sani ne ne ba sai Allah yake to law kanu ya'lamuna ina ma sun san dai ba za su yi musu amfanin ba sun san yana yana da rauni amma sun kasa daukar izina akai sai Allah yake inna allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi hakika Allah madaukakin sarki ya san abin da suke ma yad'una min dunihi min kai wato abin da suke bautawa koma bayan Allah madaukakin sarki dan gani da wani abu Allah yana sanar da su ko suke kira duk Allah ya san su wa huwa al-aziz Allah shine wanda ya fi karfin kowa mabuwayi al-hakim kuma mai hikima yake wa tilka al-amsal waɗannan da aka faɗa gaba ɗaya misalai ne na zuribu halin nas da muke buga su ga mutane wa ma ya'qiluha amma babu mai hankalta waɗannan misalan illa al-alimuna sai masu sai masana waɗanda Allah ya sanar ai wa ma yafhamuha wa yatadabbaruha illa rasikuna bil ilm ba wanda zai fahimci wayannan misalan da Allah yake bugawa yake buga su kuma yake dabburi akan su ya rika tinkin jini akan ayoyin in ba masu zurfi wato wanda suke zurfi ba cikin ilimi an gane ko babu ba cikin haka sai masu wanda suke zurfi cikin ilimi kamar da Imam Ahmad yake da ruwaya daga Amr bin al-As yake akaltu an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alfa masalin yake na kiyayo misalai guda dubu daga annabi alaihi salatu wasallam irin misalai da annabi ya ta bugawa a majalisi yace ce da na kiyaye guda dubu dubu tir wa hadi man qaba azima li amru bin al-azim wannan kuma matsayi ne babba na amru da al domin kun sai na cikin kitabul wahayi ko ba su rubuta wahayi yace to ya rika misali dubu a gaban annabi alaihi salatu wasallam irin wayannan misalan duk wanda muka biya wa tilkal amsal na duribu ha duk misalai ne yace ya rike guda dubu gaban annabi alaihi salatu wasallam to abin da zai burge ka da Allah madaukakin sarki yace wa ma yaqiluha illa al-alimun shi ne manzon da Allah dan aje yace Allah yace babu mai hankalta ya kiyaye wayannan in ba masana ba yace ina gode wa Allah madaukakin sarki da cewa na rike guda dubu a gaban annabi to ko shakka babu ya fada cikin al'alimu ne kenan waɗanda Allah yake bayani akan su Allah ya sa wa cikin sai Allah yake na'am Allahu samawati wal ardi bil haqq inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin na'am أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون na ga tun da abu na dauka za mu iya karasa mala ya ce mun ya lokutan mu ya cika na dauka za mu tsaya daidai wala tijari kan ido na a sham 40 daidai kenan amma za mu tsaya a nan saboda shi ma mataki ne halakar samawati wal ardi sati ne zuwa Allah ya rama mana lokaci sai mu dora ga nan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah mu daukakin sarki ya yi mana alaikum assalamu alaikum na'am na matarka ko matarka ka ce game da matar mutum yawa eh eh masu so su zagi ta kai a gani zancen kawai masu so su zagi ma ka san wancan gurin za mu zo a suratul azab in Allah ya ara mana lokaci yin kusa wannan gurin da Allah yake magana akan wato alin ne wa kana fi buyuti kunna la tabarrajna tabarruja jahiliyyah al-ula wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasula inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum al-rijsa sai aka ce abin da yasa ce so ce ba da idan a koyi matar annabi daga yanin ta annabi in Allah ya ara mana lokaci zaka ji gurin shi ne hikima kawai ba da ba da amma mun ga faɗa a Hausa ma yanzu wanda ya aure jiya wanda ya aure jiya kun har yau za ka iya cewa ya iyali kuma yake lafiya kai ko yanzu yake ma ya iyali ke ka kawai zure shi ko saboda haka wannan shi ne muka zo kan gurin shi ne na baka da nake so masu so su kawo wannan suna yi ne wajen a cire matan annabi ba ta cikin halin da shi ne dalili gaskiya yawwa su kuma ahlus sunna wal jama'a malamai gaba ɗaya na musulunci sun tafi akan suna ciki sun yarda cewa ƴaƴan annabi da su sai na ali da zuwa duk suna ciki amma matan annabi ma ahlul ne to in aka zo sai aka gaya ma wannan a cewa ga hadisul kisa a ɗauko wannan a ɗebo abubuwa ita faɗa don a zage su kawai wannan shine dalili gaskiya na dan baka dan hoton abu dalili shine dan a cire su daga ahlul bayt wannan ayat da ta fara ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinata aka yi ta bayani aka yi ya ka zo aka ce ai wanda ya nisa annabi man ya'ti min kulli rifaqihi ya nisa annabi lastunna ka ahadin min an-nisa'i in istaqaytunna wajibba da su aka ba da aka zo bayan dalilin su ayoyin su da baka za mu zo Allah ya ara mana lokaci ya gari bayani amma dai ka kiyaye wanda ya matsa ba akan wannan yana so ya cire matan annabi da ya halu dai shi ne kawai magana na na wai ƙarar ma yace wai hama da ya aka yi wa zai ba da amsa yana cikin tawagar ka bayyana da kyau ko shi abin da ya san wata bai da kai to sai yake biya kudin jini kamar da aka da karuna cewa shi fa ka sanna bi wa bidari bi amra ka bayyana ya ma da mugun waziri ne inda sarkin zai ta ogansa nan yake jiwa ya je shi ga wani bai shawara ka bayyana da kyau ko ai da ma kamata ya hama ne ya guji rauna bai kamata su rabu ba domin da zarar Firauna ya tashi da yake decision sai ya ce wa ranka ya rike ai ka fi karfin kaza kamata ya rike kaza kafinta ai ɗan tarihi na kawowa cewa hatta da aka zo ruwan fir'auna da ya kalla saboda intelligent person ne da ya kalla yake wannan tarko ne yake ranka ya dace kafi karfin haka kafinta da kai ku zo da haka mugu shi ne suke cewa ba a mugun sarki sai mugu burmaji shi ya burmaji gaba ɗaya ina ga yawa ai ha ba da kafa fir'auna kafarsa Allah ya dadar da abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah muka kace sarki ya yi mana muna roƙo wani da suna da kyawawa ba da tsohon da muka faɗa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon gudda Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon gudde wata muna roƙo ubangiji da suna da kyawawa da tsohon da muka faɗa kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya dan uwa da suke cikin kunci da na rayuwa da tashin hankali na abubuwa Allah ya yi musu masu wajen da suka sa sana'o'i a gaba da masu neman aiki Allah ka tallafa mu muna roƙon ubangiji da sunayen su kyawawa da tsofaffin ta madaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu muna da tawassuli da waɗannan ayoyi marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah madaukakin sarki kai mana sutura da'ima Allah madaukakin sarki kai mana sutura da'ima wadanda suka sa aure a gaba da wadanda aure ba kuwa gaba Allah ka tallafa mu اللهم آتنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وفانا في دعاء برحمتك يا يا سلام اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين